الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar na Imam Suyuti wanda yayi shi ne don nuna alaka tsakanin sura da wadda ta gabace ta rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to madalla kamar yadda muka saba muna farawa ne da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar sannan mu shiga cikin littafin ta nasu kutura za mu tashi ne a farkon suratu hud an gane ko suratu hud makkiya an gane ko sunan hudu ya maimaita a cikinta kamar yadda malaman har da alkurani suke cewa so biyar so biyar an ka ambaci sunan hudu a cikin suratu hud kenan kuma babu surar da ta yi bayani kuma akan kissa annabi hud irin wannan wato sura kenan ma'ana ta fayyace kenan ta fi bayanin hudu fayyace bayanin annabi hud duk da yake kista shi ta zo a wurare daban-daban ta zo a shu'ara ta zo a araf da kuma sauransu dai wannan sura tana da ayoyi 121 wannan shine adadi na al-makki da madani al-akhir madadi kala biyu ne akwai madadi madani al-awwal da kuma al-akhir da kuma adadul basri sannan tana da aya 122 a adadul shami an gane ko da al-madani al-awwal sannan tana da aya 123 a cikin al-adadul kufi mun gane ko wanda kuma mun ce dukkan shi ba sabanin abin nan bane kawai inda wani doka aya wani bai doke shi a matsayin aya ba doke shi a matsayin waqafi adadin haruffan ta tana da haruffa 7600 da talatin da uku dubu bakwai da ɗari shida da talatin da uku sannan tana da kalmomi dubu ɗai da ɗari tara da arba'in da bakwai dubu ɗai da ɗari tara da arba'in da bakwai a tartibinta na mushafin alkur'ani ita ce sura ta goma sha ɗaya a tartibin nuzuli kamar da imamu suyuti ya kawo a cikin al'itqan da kuma abdallah tayyar cikin ayatul mutashabihatul alfaz ita ce ta hamsin da biyu da sauka sannan kuma abdallah tayyar yake cewa fiha mansukhun a cikinta akwai ayoyin da an shafe su ya ce walai safiya nasikh amma cikinta babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya wanda mun ce irin wannan na buƙatar tahqiqi don saboda wani lokaci magabata in sun ce nasikh wa mansukh suna amfani da shi da nasikh wa mansukh na shafe hukunci da kuma al'am wal khas da al mutlaq da al muqayyad sun ka ce nazalat ba'da surati yunus ta sauka bayan surati yunusa kaji ikon Allah ta sauka bayan ta kuma wajen tartibin qur'ani suka sanya ta bayan ta sannan wa qabla suratu yusuf kuma ta sabka gabanin suratu yusuf to kuma suratu yusuf ita zo bayan ta tana yiwa an hankalta masa sabka su shi yasa an kai musu wannan eh wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce to madalla wannan shi dai ne abinda wato suka kawo imam suyuti a cikin tanasu quddurar a safha ta 94 a wannan taba'a da take a hannunmu wato taba'a ta darul kutub al-ilmiya Beirut yace aqulu zan ce wajhu wad'iha ba'da surati yunus kamar fuska ko dalilin da yasa aka sanya ta aka dora ta bayan suratu yunus ita suratu hud kenan ziyadatun alal awjuhu sittati sabiqa akwai ƙari akan fuskoki guda shidda da ya kawo in ka duba a cikin wato suratul abin nan cikin suratul anfal lokacin da ya bayani ya kawo wata hukka guda shidda ya ce to anna surata yunus zukira fi haƙisatu nuh ƙari yake nan saboda suratu yunus an ambaci kissa annabi nuhu mukhtasaratan jidda ta zo a takaice an gane ko mujmalatan ta zo a dunkule ma'ana ba a yawaita ba فشرحت هذه في فشرحت في هذه السورة سي أنك شرحا تاتا أكي شرحا تاتا كن سورة هود كدن وبسطت أكي يلوى تاتا بما لم يبسطه في غيرها من السور كما يد بقى تبقى يلوى تاوى بقى أتكن وتا سورة wala fi suratul a'raf ko da cikin suratul a'raf bai kai ba ala tuliha akan cewa tana da tsawo ta fi suratul hud tsawo wala fi surati inna arsalna nuhan allati ufridat liqissatihi ko surar da an ka ambaci annabi nuhu an ka sanya masu da suratu nuhu ba ta yi tsawon kissa annabi nuhu da an ka kawo a cikin suratu hud ba muna ganewa saboda ta fi tsawo mun gane kenan sai zaman to suratu hud tana fassala sashen kissar da ya zo a cikin suratu yunus ta annabi nuhu فكانت هذه السورة شارحة آه شارحة كنا ودنا سورة تتضمن تو من شرحة لما أجمل في سورة يونس ندق أبن دأكا زور شيء الجملة أتكن سورة يونس فإن قوله هناك دومين فتر الله سبحانه وتعالى أتنشكن سورة يونس كنا واتبع ما يوحى إليك كبي أبن دأكا مك وحي هو عين قوله هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير tunda ma yuha ilayka abinda an kai maka wai shine kitabul uhkimat ayatu shine littafin ko ba garan bari a Yunus ya zo da shi mujmal domin ma asma'ul mawsula bin asbabil ijmal in ka diba cikin dirasatun fi usul tafsir na ustad dr kabir musa ya kawo al ijmal wa asbabuhu to al asma'ul mawsula ta daga cikin asbabul ijmal sannan kuma kitabun kaga an kawo shi nan zahir domin ma yuha ilayka abinda aka yi maka wahayi ana iya tambayar me aka yi mishi wahayi sai a ce al kitabu don mu gane karatun da kyau fakana awwal hud sai farkon hud ya zamanto tafsilan rarrabewa li khatimati yunusa da abin da ya zo karshen yunusa ma yuha ilayka din nan abin nan da an kai maka hayito gashin daga cikin shi gashin hudu ta su har karshen ma qur'ani ma ya hana su mun gane ko wallahu ta'ala alam sai kuma sura ta gaba da zamu shiga cikin ta ita ce suratu yusuf an gane ko suratu yusuf a cikin ad-dirasa al-adadiyya sun ka ce suratu yusuf makkiya an gane ko sura ce wadda ta sauka a makka wa qila madaniya akwai ra'ayi qila dama in ka ji qila sigatu tamriz ta ko a cikin labari ko a cikin hadisi ko cikin qira'at in dai malamin qira'at na yace wato quri'a ba wai wanda bai san qira'at ba to yana nuna cewa wannan wajikin bai da karfi ina fata an fahimci ni ko ko ba a tabbatar da wanda an ka danganta shi zuwa gare shi ba kenan kaga aiki ya same mutane muna ganewa ko to wa qila madaniya an ce madaniya ce amma wa rujjiha an rinjaye da wannan ra'ayin bai da ƙarfi muna ganewa ko yawwa sannan adadin ayoyinta adadi ayoyi ne 111 ɗaiɗaiɗaiɗai guda uku sannan kuma babu saɓani a cikin kowaɗin mi a adadikin da an ka faɗa ma'ana dukkan adadin da an ka faɗa da kufi da basri da madani al'awwal da madani athani an gane ko da shami duk dai da makki duk sun tsaye 111 ne mun gane ko nazalat ba da suratu hud sun kace ta sabka bayan suratu hud kenan kamar yadda ma an kajeran tasu a cikin alqur'ani wa qabla al-hijri kuma ta sabka kafin suratu hijr an gane ko kenan hijr ita zo bayan ta tare da cewa kuma bayan yusuf ba hijr an ka kawo ba sai an ka kawo ra'ad sannan an ka kawo abin nan bayan yusuf sai da an ka kawo ra'ad sannan an ka kawo ibrahim akwai ibrahim bayan ibrahim sannan aka kawo hijr al-ramma ka wani ya jiya ya ce to kai ka jiya to aiko kusura na an kai yan adam muke adadin haruffan ta ita suratu yusuf sura ce wadda tana da harafi 7125 7125 sannan adadin kalmominta tana da kalima 1795 kalima 1795 banda haruffa irin su fi da ila ana fidda su muna ganewa ko tartibin ta na alqur'ani ita ce sura ta goma sha biyu an gane ko wato an ɗauko daga fatiha an ka dibi tartibul mushafi amma tartibin ta nasabka in muka duba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma ayatul mutashabihat al-alfaz na al-doktor Sheikh Abdullah Tayyar ita ce sura ta 53 sura ta 53 da sabka kenan ina fata an fahimce ni sannan kuma Abdullah Tayyar a cikin ayatul mutashabihat al-alfaz yace la yujidu fiha nasikhun wala mansukh a cikin ta babu nasikhun wa mansukh babu ad ta shafi wani hukunci sannan kuma babu ad an ka shafi hukuncin ta tunda galibi kissa ce ita ko kissa ba hukunci bace balle a ce an shahi ko ba a shahi ba kuma galibi ma abin da ta yi tanawuli kissa annabi yusuf ne ina fata an fahimci ban gane ko yawwa to mai so kuma sai shi ƙara koma cikin littafin ulumul qur'an da na tafsiri ya ga sauran bayanai inda an ka faɗaɗa su mu muna kawo bayanai a takaice saboda dai a buɗe ƙofa باختصار اتقيت كده انجي مالن باهوشي سوره يوسف a cikin tanasuqud durar imamu suyuti yace suratu yusuf aqulu zan ce ko ina cewa wajuhu wad'iha dalili don asalin wajuhu fuska ne ko fuskar da ta sa ko kuma dalilin da yasa aka dora ta ba da suratu hud bayan suratu hud yace ziyaratun al awjuhu sitta as-sabiqa bayan waɗansu fuskoki guda shida da ya faɗa can cikin suratul anfal yace anna qawluhu cewa fadar Allah fi matla'iha a farkonta ita suratu Yusuf kenan nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu muke baka labarin mafi kyawun kissa munasibun li qawlihi ya dace da fadar Allah fi maqta'i kenan fi maqta a cikin wani yanki tilka surar da ta gabata kenan suratu Hud waccanenka inji malaman zauri wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak ka gani muna baka labari na annabawa shi kuma annabi yusuf a shi daga cikin annabawa daga cikin manzanni to tun da don a tabbatar da zukatan zuciya shi na bayan an bashi sai an ka kuma ci gaba da bashi kisa annabawa ba shi kenan ba yace wa aidan kuma falamma waqa fi surati hud da yazo a cikin suratu hud fabasharnaha bi ishaqa wajen kissa annabi ibrahima wa mar'atuhu qa'imatun fabasharnaha bi ishaqa muka bata bushara da annabi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub kuma kai mata bushara cewa ishaqa din nan zai ahi annabi yaqub kenan ba bakararre bane zuriyar ta ba za ta yanke ba wa qawluhu da kuma fadar Allah rahmatullahi alaikum wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait rahma Allah ce da albarkarsa a gare ku ma'abuta gida ahlul bait kenan to zukira huna halu yaqub ma auladihi sai an an kabaci tunda an ce shi ishaqa zai ahi yaquba to sai an kuma an kai zancen ahlul baiti na su annabi ibrahima to dan yanzu sai aka zo kuma aka sharhi zukira huna halu yaqub ma auladihi kenan an gabaci alin annabi yaqubu shi wannan wanda an kai bushara da za a haife shi tare da ƴaƴansa wa halu waladihi alladhi huwa min ahlil baiti kuma aka yi bayanin dan shi da yana da wanda yana cikin ahlul baiti ma ikhwatihi tare da ƴan uwansa fa kana ka sharhi li ijmali zalika sai zama to kamar sharhi ne daga abin da zo a dunkule wa kadhalika kuma haka ne qala huna yace wa yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imarsa a gare ka kamar da annabi yaqub ya ga ma dansa wa ala ali yaquba da kuma iyalin ali yaquba kama atammaha ala abawaika an gane ko kamar yadda Allah ya cika ta gabani ga iyayenka min qablu gabani ibrahim annabi ibrahim wa ishaqa da ishaqa duk da yake annabi wato abin nan ishaqa ba baban shi bane ai kakan shi ne sannan kuma annabi ibrahim baban kakan shi ne amma sai an ka ce abawaika fa kana zalika to wannan ya kasance kal muqtarini bi qawlihi kamar dai an hada shi ne da muqtarin wato an hada su daga iqtiran kenan fi hud a cikin hud rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kenan rahama Allah ce da albarkarsa gare ku ahlal baiti tunda an ce rahama Allah ce da albarkarsa to sai an ka cika ta yutimmu ni'matahu alayka sai an ka cika wannan albarkat har ta zo zuwa ga ayaya ban sani ko mun fahimta ba yace wa qad rawaina an ibn abbas mun yi riwaya daga ibn abbas wa jabir da jabir ibn zaid dan zaid fi tartibin nuzul a cikin tartibin nuzulin wannan sura anna yunusa cewa ita yunusa nazalat ita sabka thumma hudu sannan hudu thumma yusuf thumma sannan suratu yusuf in ka diba number 1 can kasa mai takikin wannan littafi yace naqlan an muhammad bin al-harith bin abyad fi juz'ihi kira al-itqan fi ulum al-qur'an ka diba can وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة وأن دين دقا cikin huskokin munasaba fi tartibi hadhihi suwar thalath na jeran waɗannan surori guda uku li tartibiha fi nuzuli hakaza kamar yadda kuma cikin sabga haka suka zo sai aka bi su kuma cikin tartibul mushaf kenan wani lokacin ana iya dacewa da tartibul mushafi da tartibul nuzuli su zamanto dai wani lokacin kuma suna iya sabawa an gane ko to kaji yadda yake to sura ta gaba sai suratul ra'd a cikin addirasar maudu'iyya al'adadiyya ar-ra'd ita ce aradu malam haushe ce wata aradu ce sha aradu kaga sautin mala'iki ne ko kuma wani mala'iki ne mai kula da tsawa makkiya ta sabka a makka wa qila madaniya wasu ce madina ta sabka amma wa rujjiha an rinjaye da wannan ra'ayi bai da karfi an gane ko suratul ra'd inda Allah ce wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi adadin ayoyinta tana da ayoyi guda 44 ko aya 44 a cikin al'addu al-madani lissafi na madina sannan tana da ayoyi 43 a cikin al'addu al-kufi na kufa na fata ana fahimta ta bakin adadin da an ka samu kenan kenan dukkan adadin ba su fita tsakanin 44 ko 43 adadin haruffanta tana da haruffa dubu uku da ɗari hudu da hamsin dubu uku da 450 adadin kalmomin ta kalma 854 an gane ko kullum muna maimaita ban da fi da ila da sauran harufa tartibin ta na mushafin alqur'ani ita ce ta sha uku tartibin ta na sabka a cikin al-itqan ita ce sura ta 97 amma wajen ayatul mutashabihatul alfaz na al-sheikh abdullah tayyar ita ce ta 96 sannan kuma abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz yace fiha mansukhun a cikin ta akwai wanda anka shafi ayoyin da anka shafe hukuncin su wa laysa fiha nasikhun amma babu ayat da cikin ta ta shafe wata aya to wannan na bukata sai an yi bincike saboda muna tsoron nasikhun wa mansukh shin akan ma'ana ne na mutaqaddimina wanda yana da fadi ko kuma mutaakhirina nazalat ba'da surati muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kace ta sabka ne bayan suratu muhammad ana kiranta suratu muhammad ana kiranta suratul qital والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد في انكر سوره محمد ان قال يقول ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال في انكر سوره سوره القتال نعم ان قال يقول يوا to sannan kuma kamar yadda suratu ghafir ana kiranta suratu ghafir kuma ana kiranta suratu mu'min ghafir dhanbi wa qabil at-tawbi can kuma qala rajulun mu'minun min ali fir'auna kama suratul mujadala ana kiranta suratul mujadala ana kiranta suratul mujadila ya an ce suratul mujadala surat jayayya masdar ne ya an ce suratul mujadila ismul fa'il ne mace mai jayayya ko ko suratul mujadala matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jayayya sai da mutu ismul maf'ul an gane ko mujadala sannan al-mumtahina wal mumtahana al-mumtahina ana ce suratul mumtahina matar da ta zo daga makka zuwa madina don ta jarrabi musulunci da musulmai ta gani gaskiya musulunci ko za a karbe ta ko kuma mumtahana wadda za a jarrabe ta wanda ya fitowa a fili domin an ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum almu'minatu muhajiratin famtahinuhun na fata an fahimci to wannan shine sannan kuma suke cewa kidan ta sabka ne mun ka ce bayan suratu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan qabla suratul rahman kafin suratul rahman ta sabka kenan ta riga ar-rahman sabka kamar yadda malamai suka yi bayani suratul ra'ad imam suyuti a cikin tanasuqud durar yace aqulu ina cewa wajhu wad'iha ba'da surati yusuf fuskar da ta sa aka sanya ta ko dalilin da yasa aka dora ta bayan suratul yusuf ziyadatan qari alama ta qaddama akan abin da ya gabata ba'da ma kenan abubuwa guda shida da ya faɗa a cikin suratul anfal ba'da ma fakkarat fihi ta'ifat fakkartu fihi bayan na tsaya na yi ta tuntuni in ji malaman zauri ta'ifatun min zamani lokaci wani yanki na lokaci domin ta'ifa ba ana nufin jama'a ta zamani ba kana ita jama'a ta zamani amma ba a ganewa wani wasu yankuna na zamani kenan ko zamunna annahu subhanahu shi Allah kaga wannan yana nuna maka cewa da yayin neman munasaba sai da sha wahala annahu shi Allah subhanahu wanda yake ya tsarkaka kala ya ce fi akhiri tilka a ƙarshen waccan kenan suratu Yusuf kenan wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa daga cikin ayoyin da ke cikin sammai da kasai suna shudewa ta kansu amma suna masu kau da kai to ya ce sammai ayoyin da ke cikin sammai ba ana nufin kafirai sun je sama ba a'a suna iya kallon su tunda rana tana sama tauraru suna sama da sauransu فذكر الآيات السمائية سي الله يأمبت آيوي نتمي والأرضية دنكسا مجملة أدن كولي ثم فصل سي بيت بياني في مطلع هذه السورة أفركم ونن سورة كنا سورة الرعد فقوله فدر الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تفصيل الآيات الأرضية Allah ya fayyace bayani na ayoyin da ke ƙasa tunda Allahu alladhi rafa'a as-samawat nan ba an yi zancen ma sama Allah ne ya daukakar da gini na sama bi ghairi amadin ba tare da jimshiki ba tarawunaha shin tarawunaha yana komawa zuwa ga shin bi ghairi amadin dama babu gimshikin tarawunaha ko ki ganinta ko ko bi ghairi amadin ba tare da gimshiki ba tarawunaha wanda ko ki gani dama akwai gimshikin to ko akwai gimshikin ko babu Allah ba yana bukatar gimshikin bane shine kirkir samai da kasai inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allahu akbar thumma stawa ala al arsh sannan daidaita akan al arshi ayoyi ne guda bakwai masu cewa alal arsh wasakhara shamsa wal qamara Allah ne hore rana da wata kuna amfanuwa da su kullun dukkan su yajri yana tafiya ila ajalin zuwa ga ajali musamman wanda an sanya mai lokaci an haddace shi in ya kai karewa za a yi fa idza bariqa al basar wa khasafa al qamar wa jumi'a ash shamsu wal qamar yudabbiru al-amra Allah ne ke tafiyar da al'amura nan aljinsiya ce don ba abu guda da Allah ke duk abin da ka sani Allah ne ke tafiyar da shi yufassilu al-ayati Allah yana rarrabe ayoyi la'allakum saboda ku bi liqa'i rabbikum game da haduwa da ubangijin ku tuke nuna ku samu sakankancewa inji malam manzawi wa huwa alladhi madda al-ardha Allah shine shimfida kasa wa ja'ala fiha rawasiya asalin shi waje alafiha jibalar wasi kenan Allah ya sanya duwatsu wanda sun kafu cikin kasa wa anharan da kuma Allah ya sanya koranmu ko tafkukuka wa min kulli samarati da kuma dukkan ƴaƴan itace Allah na ya halitta daga ya halice su ko Allah ya sanya su cikin ƙasa ja'ala fiha zawjayn ithnayn Allah ya sanya a cikin ta zawjayn ithnayn nau'uka guda biyu namiji da mace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaruna yughshi al-layla an-nahar Allah subhanahu wata'ala yana rufatar da dare da yini kuma ya rubatar da yini da dare inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi ga masu tuntuni ga masu hankali masu hankalta al'amura wa fil ardi kuma cikin kasa qita'un akwai yankuna jam'i da qit'a mutajawiratun masu wato makwabtaka da juna kusa da juna kenan wa jannatin akwai gonakai min a'nabin na inabi wa zar'in da kuma abin noma zar'a asalin shi mazru' ne kenan ismul maf'ul ake nima wa nakhilin da kuma itacen dabino sinwanun waɗanda suke da tushe ɗaya an gane ko sai kaga da yawa sun haɗu cikin tushe ɗaya wa ghairu sinwanin da kuma wanda yake shi kadai bai haɗu da wani yusqa bima'in wahid ana shayar da shi da abin nan da abu guda an gane ko akwai kira'a wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid ونفضل بعضها على بعض في الأكل أكوي قراءة ويفضل بعضها على بعض في الأكل sai Allah kuma gashi a shayar da su da ruwa daya amma sai wani ya fi wani daɗi sai Allah ce to inna fi dalika al-ayatul liqawmin yaqiluna a cikin wannan akwai ayoyi ga masu hankali dan haka dan a ce a'a akwai nature ita ce take tafiyar da al'amura to inda nature ce take tafiyar da al'amura nature da bai dace a ce a shayar da su da ruwa guda ba iri ɗaya jinsi ɗaya kuma a ce wani ya fi wani daɗi a'a akwai khaliqun mudabbirun domin shi na yadda dama ruwan ɗai na abin iri ina amma bambanta su wajen ɗanɗano da waya wajen launi da sauran abubuwa to da haka ne ne ta kawai ne canwa tahirin manza tafsiru in ji imamu suyuti rarrabewa ne tafsirul ayatul ardiyya rarrabe ayoyi na ƙasa ha'adha tare da cewa in ji imamu suyuti ma akhtitami suratu yusuf bi wasfil kitab suratu yusuf ta kare da sifanta littafi wa wasfuhu bil haqqi kuma ta sifanta shi da gaskiya wafta ta yi hadhihi bi mithli zalika ita wannan sura ta bude da irin wannan misali tunda cikin suratul yusuf Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ba kariya bane walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsir kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna ko ba karan bane to ita ko suratul hud sai ta bude tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بايات وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تسألون مك عدد ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم إمام السيوطي يتي وهو to irin wannan bin tashabuhil atrafi ana kiran shi kamanceceniyar sassa a taraf an gane ko intabe akwai tarfun akwai taraf in an ka ce taraf shine sashi ayi mara'un fatha mala abdullahi taraf وأقم الصلاة طرفي النهار ومن أطراف النهار أن قال يكون من أنا اللي أطراف النهار كنا ندمش أطراف السسة يعني أنك تشير طرف أنك مراء سكوني يقوم غني إدو فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان سورة إبراهيم دليل سنة متى سنة سورة إبراهيم سبب سنة النبي إبراهيم يذو أتكنتا كما كما وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد amina to sannan adadin ayoyinta wato aya hamsin da biyu kamar yadda imamu suyuti ya kawo a waɗansu kuma riwayoyi aya hamsin da hudu a waɗansu kuma aya hamsin da biyar kamar yadda ya kawo cikin wato jalalaini kenan kina akwai saɓani kan adadin ayoyin wato suratu ibrahim wanda muna faɗa muna maimaitawa cewa don an ce an samu saɓani cikin ayoyin ba shi cikin nuna cikin sura akwai ƙari ba a inda wani ɗauka wakafi wani ya ɗauke shi matsayin aya to sannan tartibinta ita ce sura ta goma sha hudu a jerin surori na alkur'ani mai girma sannan kuma tartibin mushafi kina ita ce ta sha hudu tartibin nuzuli kuma cikin al'itkan ya kawo ta sura ta saba'in abdullah tsayya shi kuma ya kawo ta sura ta saba'in da biyu adadin haruffanta suratu ibrahim tana da harafi dubu uku da ɗari hudu da sittin da ɗaya adadin haruffanta dubu uku da ɗari hudu da sittin da ɗaya adadin kalimominta kuma tana da kalima ɗari takwas da talatin da ɗaya kalimominta kalima ɗari takwas da talatin da ɗaya abdullah tayyar yake cewa fiha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai ayar da ta shafe hukuncin waɗansu ayoyi kuma akwai ayoyin da ke cikinta an shafe hukuncinsu ina fata an fahimci ni sai dai wannan yana buƙatar tantancewa tunda suratu ibrahim makkiya ce to cewa ta shahe wani hukunci ta zo da shi wanda ta shahe galibi ni da abin da na fahimta wallahu alam shine wato annasu nan alastilahi mutaqaddimi kinan da am da khas da mutlaq da muqayyad da nasi kuma su duk can da suna iya shiga cikin wannan mafhum kin to sannan suka ce ta sabka bayan suratul shura kenan suratul shura ta sabka sannan ibrahim ta sabka wa qabla al-anbiya sannan ta sabka gabanin anbiya kenan sai da suratul ibrahim ta sabka sannan suratul anbiya ta sabka kamar yadda malamai na tafsiri da na ulumul qur'an suka yi bayani Allahu ta'ala a'lam to za mu dawo cikin tanasu qudduran imam suyuti ya ce aqulu ina cewa wajhu wad'iha fuska ko dalilin da yasa aka dora ta ba'da suratul ra'd bayan suratul ra'd ziyadatan ala ma taqaddama kari akan abin da ya gabata wanda ya faɗa cikin suratul anfal ba'da ifkari bayan nayi tuntuni fihi a cikin wannan al'amari burhatan wani dan lokaci shi yasa ilimi wani lokaci za ga malami yana rubuta wani littafi sai ya dakata sai ya aji shi saboda rashin lafiya damuwar rayuwa wani lokaci suna sa baka da kwanciyar hankalin da zaka ci gaba da rubutu kuma wani lokaci sai kaga abin da kake yi yau da gobe ya ishe ka to shi yasa sai wani malami yana rubuta wani littafi sai ya dakata sai ya ci gaba da rubutun wani littafi wani fanni sai ya je yanzu can ya samun jin daɗin rubutu shi yasa ko littafai kake karatu fanni daban-daban to da ka aje wani littafi ka ɗauko nan sai ka ji ya zama sabo amma in ka ce ka doge akan littafi guda sai ka yi saurin gajiya an gane ko tajriba ta bada wannan wani littafin ka kare shi wani ya tana yiwa da ka fara shi kafin ka ce ka dawo shi kinan kuma dai sai shi halinsa kamar yadda ibnu hajar al-asqalani ya fara rubuta littafin asbabun nuzul al-ujab fi bayan al-asbab to cikin bakara bai sake dawo ba Allah karbi da shi anna qawluhu fi matla'iha da Allah ya ce a farkonta kitabun anzalnahu ilaik an gane ko kenan ita suratu ibrahim munasibun ya dace li qawlihi fi maqta'i tilka wa man indahu ilmul kitab da wanda ilmin littafi yake wurin shi ala anna al murad biman huwa Allah ta'ala jalla jalaluhu in an ce to man indahu ilmul kitab kenan in ana nufin Allah domin wasu na iya cewa a ahlul kitabi ake nufi to almuhimmu dai tunda Allah shine mai shaida kuma shine mai ilmin littafi sai an kawo zancen littafi kuma tunda qur'ani daga lauhul mahfuz an ka ciro shi bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kaga munasaba ta bayyana wa aidan kuma yace kai kuma fafir ra'd a cikin suratul ra'd wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik haqiqa tabbas an yi izgili da annabawan da suka gabace ka Allah ce fa amlaitu lil ladina kafaru sai ni jinkiri ga waɗanda na kafirta thumma akhaftuhum sai ni nikka masu yace to wa hadha mujmalun ya zo wato akwai abubuwa da addunkule fi arba'ati mawadi a cikin wurare guda hudu ar-rusul shin suwaye manzannin nan wal mustahzi'ina shin suwaye suka yi izgiri da annabawa wa sifatul istih wa sifatul istihza'i kuma sifar ya an kai izgilin wal akhd sannan kuma ya Allah kama su ya ce to wa karfus silatil arba'a an fayyace waɗannan ababen guda hudu ni faɗa fi qaulihi alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa adin wa thamud na fata an fahimta almuhimmu dai an yi bayanin ƙara bayani kan yadda Allah ya kama kafirai qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ده سورة صلي سننكم تنسكن ما سورة الرعد التي وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ده سنو ذا سنين to kuma cikin suratul ibrahim an yi bayanin yadda kiyama ta kasance wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi fa wa'adtukum fa akhlaftukum kuwa wa anzir an-nasa yawma ya'tihim al-'adhab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi' ar-rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal da sauransu an gane ko kenan wannan wajhu ne na munasaba wanda shi ba ana iya wato ƙara shi ban sani ko an fahimta ba an gane ko to wannan alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum ga masu har da alqur'ani can cikin suratu tauba alam ya'tihim ni naba'u alladhina min qablihim saboda dalibin ilimi yayi hattara an gane ko sura ta gaba wadda zamu tashi akan ta sai suratul hijr suratul hijir makkiya ce an gane ko yawwa sannan kuma alhijir kamar wani ruwahi ne wadi ne tsakanin madina da kuma ƙasar sham yake shine hijir an gane ko wato wuri ne na samudawa mutanen annabi salih alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim an gane ko kalima ta samud kuma sun kace ta sau asiri daga asamd shine ruwa dan kadan shine asirin wato wannan tana yiwa lokacin da sun kawo zama wurin ruwan ba su da yawa sai aka sai musu samud ala ayyati hal adadin ayoyinta 99 ne ba a samu sabani ba a cikin kowane adadi gaba ɗaya dai sun ta 99 da makki da madani al'awwal da madani al-thani da basri da kufi da shami duka babu sabani aya 99 a iya binciken da mun kai an gane ko adadin haruffanta tana da haruffa 2797 2797 adadin kalmominta kuma tana da kalma 600 da wato 58 su ne adadin kalmominta 658 a tartibul mushafi jerinta na alkur'ani in an ɗauko daga fatiha ita ce sura ta sha biyar a tartibin nuzuli abinda imamu suyuti ya ka cikin al'itqan fi ulumin qur'an da abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ita ce sura ta hamsin da hudu da sabka an gane ko sannan dr abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihat ya ce fiha mansukhun a cikin ta akwai ayat da an shafe hukuncin ta wa laysa fiha nasikhun amma babu ta ayat shafe hukuncin wata wanda ba mu sani ba dai ma'anar am ne amfani da shi ko khas amma dai galibi na a ɗauke shi a matsayin am tunda can magabata lokaci da nasikh wal mansukh da mutlaq wal muqayyad da amu da khas suna so suna musu itlahin nasakh an gane ko to a dauki wannan ma'ana don saboda cikin ukun kidan sai an bincika babu ukun ko guda sannan a tabbatar da babu hukunci sannan sun kace nazalat ba'da suratu yusuf ta sabka kinan bayan suratu yusuf ita suratul hijr kinan wa qabla suratul an'am ta rige suratul an'am sabka an gane ko to wannan shi ne a takaice bayani akan suratul hijr a cikin addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar imam suyuti yace suratul hijr a cikin tanasuqud durar a shafi na 96 farkon suratul hijr yace aqulu ina cewa taqaddamat al awjuh fuskoki sun gabata fi ikhtiraniha da an ka hada ta bisuwar bisurati sabiqa da surar da ta gabata tunda suratul ibrahim ita ma makkiya ce kuma tana da alif lam ra ita ma tana da alif lam ra da sauransu wa inna ma ukhirat anha an jinkirta suratul hijr daga aka kawo ta bayan suratul ibrahim li qisariha saboda ta fi zama tuwa gajeriya bin nisbati ilaiha zuwa gare ta kenan hijir ta hi ibrahima tsawo wa hadha alqismu min suwar alquran lil mi'in kenan wa hadha alqismu wanga kaso min suwar alquran na surin alqurani lil mi'ina an gane ko na mi'ina ne in an ce mi'in su ne surin da suke da aya 100 zuwa abin da dan 100 kadan fa nasaba taqdimal atwal sai ya dace a gabatar da wanda ya fi tsawo ma'a munasabati ma khatamat bihi tare da kallon munasaba abinda ta kare da shi li mura'atil khitam an gane ko don a hankalta ma karshe wa huwa qawluhu wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin an gane ko yawwa fa innahu mufassarun bil mauti an fassara shi da abinda ake nufi da shi shine mutuwa eh yaqin kiran wa dhalika maqta'un fi ghayatil bara'a yace wannan kamar wani yanki ne na aya wanda ya zo cikin matuka kwarewa bara'a nan da ainun na kwarewa ake nufi ba wancan bara'a bane na alhamza na, na barra yayi kubuta ko tsira an gane ko kenan nan abinda yake son ya ce kenan ita kismin da an ka kawo ta ita suratul hijr kismi na na mi'in tunda da gare ta akwai su suratun nahali akwai su kaza duk waɗannan mi'ina ne kenan sai an ka kawo ta daidai da waɗanda suke da tsawo irin nata shi yasa sai an ka sa Ibrahim ta shiga gaba kama abin da yake sun yace kenan wa qad waqa zalika fi awakhir sura wannan ya zo karshen sura al-muqtarina wadda take ta zo ta hadu fa fi ali imrana waɗanda suke hadu kenan surori biyu a cikin ali imrana wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah saboda ku rabauta an gane ko bayan ya haɗi wannan sai kuma ya kawo a cikin abin nan cikin suratun nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kaga an samu dacewa ta abinda waccan ta ƙari da shi waccan ta buɗe da shi wa fi akhir tawasiyin karshen tawasiyin surori masu tawasiyin da tawasiyin mim kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu wa ilayhi turja'una an gane ko kaga sai an kace hukunci yana ga Allah wa fi akhir zawati ali alif lam ra wantazir inna muntazirun an gade ko wantazir inna muntazirun kenan ku yi jira fa a'rid anhum wantazir innahum muntazirun cikin suratu abin nan ar-rum wa fi akhir al-hawamim ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar kidan dai sai ka iske karshen surori wani lokaci suna magana kan abu guda na fata an fahimci yawwa yace thumma zahara li sai ya bayyana gare ni wajhu ittisali awwal hadhihi sura bi akhir surati ibrahim fuskar da ta dace ta dacewa farkon wannan sura da ita da suratu ibrahim ma'ana ita suratul hijr fa innahu ta'ala lamma qala hunaka fi wasfi yawm al-qiyamah da Allah ya faɗa wajen siffanta kiyama a can cikin suratu ibrahim wa barazu lillahi alwahidil qahhar mutane suka bayyana ga Allah wanda yake makadaici marin jayi wa taral mujrimina kaga mujrimai yawma idin wannan rana muqarrani na suna daddaure fil asfari a cikin maruruwa Allah kai mun tsari sarabiluhum wato suturarsu an gane ko min qatiranin daga abin da ake cewa qatiran ne wato bakin karhi wanda ya narki qatiran bakin karhi ko kuma qatari qatrin ani bakin karhi ne wanda ya narki ya kai matukar karshen zahi shine ani ya tufu na baina hawa baina hamimin an ko ta zamanto kalima guda a wata kira a wasu kira'o'in kuma kalima biyu ce duk dai tana bada babu sabani tsakanin ma'anonin ba za su ci karo da juna ba wa takhsha wujuhahum an-nar kuma huska za ta rufe huskokin su to inda an karga an kai mutum tuwahin wuta ai ba sai an kawo huskar shi ba amma don a nuna baka hadda huskar ita ma sai ta sha bala'i lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal yawma yaghshahum al'adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah kai mun tsari yace to qala huna sai Allah ya ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina rubama kana iya dauka talittaqlili ko littakthiri rubama tan ba a rasa ba ko ko rubama yayi yawa domin kalma ta rubba tana daukan ma'ana biyu yawaddu alladhina kafaru waɗanda na kafirta suna burin laukanu musulmina kenan ya waddu laukanu musulmina suna burin da sun zamanto musulmai fa akhbara sai Allah ba da labari annal mujrimina su waɗanda mujrimai almazkurina waɗanda an ka ambata a can cikin suratu Ibrahim idza tala muksuhum fin nari idan wato zaman su a wuta ya tsawaita wa ra'aw usatal mu'minina suka ga waɗanda suka yi sabo daga cikin mu'minnai almuwahhidina waɗanda suna da tauhidi qad ukhriju min hadha a fitar da su karshe tunda suna da tauhidi tamannau sai kaga kafiri na guri allau kana allau kanu fi dunya muslimina suna burin da sun kasance musulmai wa zalika wajhun hasanun fi rabt wannan yana nuna maka cewa huska ce ta mai kyau wajen hadawa an gane ko kenan gashi an faɗi an sa su wuta can cikin hijir sai an kaudi kuma in zaman su ya tsawo suna fatan su fita daga cikin ta shi da abin da ke son ya ce ma ikhtitami akhir tilka bi wasf kitab tare da cewa ita Ibrahima ta kare da sifanta littafi hadha balagun linnasi wal yunzaru bihi wa iftitahi hadhihi bihi ita ko wannan ita ma ta bude da shi ita suratu al-hijr kenan tilka ayatul kitabi abin nan wa qur'anin mubin an gane ko wa zalika min tashabuhi al-atraf wannan yana daga cikin tashabuhu al-atraf kaman ceceniya ta fuskoki waɗanda suke daban-daban an gane ko to madalla to sura ta gaba sai suratun nahli an gane ko suratun nahli dalilin sa mata sura nahl ai akwai kalmatun nahli cikin ta ko wa auha rabbuka wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyuta to sannan kuma suratun nahli makkiya ce an gane ko ana kiranta wani lokaci suratun ni'am surar ni'imomi saboda Allah ya jero ni'imomi masu yawa da ya madan adam a cikin ta a tartibul mushafi a tsarin jerin abin da na alkur'ani ita ce ta sha shidda tartibin nuzuli kuma imam suyuti ya kawo ta ita ce daga riwayar da yayo wanda ya kawo ta abin da imam jabari ita ce ta 72 da sauka amma abdullah tayyar a cikin ayatul mutasabihat al alfaz ya kata ita ce sura ta 70 adadin ayoyinta tana da wato ayoyi 128 ba iya bincike dai ba mu wani sabari ba tsakankanin malamai kan adadin in ma dai akwai shi mu dai ba mu kai gare shi ba sannan kuma adadin kalmomin suratul nahl tana da kalima adadin haruffanta tana da harafi dubu bakwai da ɗari shida da arba'in da biyu dubu bakwai da ɗari shida da arba'in da biyu adadin kuma kalmominta tana da kalima dubu ɗai da ɗari takwas da arba'in da biyar an gane ko yawwa tom sannan kuma ta sabka ne bayan suratul kafi sannan kuma ta sabka gabanin suratu nuh waɗansu kuma riwayoyi suna nuna cewa ta sabka ne bayan suratul anbiya'i sannan ta sabka gaban suratul sajada sabanin da akwai an gane ko wallahu ta'ala alam wannan shine ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar in muka zo cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na imam suyuti suratul nahli yace aqulu ina cewa wajhu wad'iha dalilin da ko fuskar ta sa aka dora ta ko aka sanya ta ba'da suratul hijr bayan hijr anna akhiraha cewa karshen ta shadidul ilti'am yana da tsananin haduwa shine ilti'am dacewa haduwa bi awwali hadhihi da farkon wannan fa inna fi akhiri tilka farkon waccan kina yana nufin suratul hijr wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta mu ubangijinka sai yaqini ya zo ma alladhi huwa mufassarun bil mauti wanda an fassara shi da mutuwa shine zance mafi inganci ba a cewa yaqini shine qur'ani idan qur'ani ya zo mutane su daina sallah daga wasu sun ce sun gane qur'ani su daina sallah wani kuma ce maka yaqini a wai wani ilimi na in kai zurhi kai zurhi ka kai wani babban mataki ka san Allah da kyau to baka bukatar ka bauta ma Allah to ya an kai annabawa wanda suka yi kuwa sanin Allah sun kuma suna bauta ma Allah duka irin waɗannan da'awat ne sirriya batiniya falsafiya al-gharad minha hadmul islam ana so a ruguza musulunci ne eh mazahibur ramziyya al-falsafiyya wane ne wane ne ga sunan Allah kai mu da tsari mm Allah kai mu da tsari yace to zahirul munasaba kenan munasaba bayyana take لقوله هنا تند أن فسر اليقين بالموت يتي ظاهر المناسبة لقوله هنا أتى أمر الله الأمر الله يزو كاكو غمتو تنسين الأمر الله ينظر كيف جاء في المقدمة ككل يد الضوء أتكم مقدمة بيأتيك اليقين أنغانيكو يأتيك زي زومك فعل مضارئين وفي المتأخرة سيزو دا ودة الزوبايا kenan al-muqad- al- al- al-muqaddama surar da anka gabatar kenan ma'ana aya da ta zo ta surar da ta gabata ya ti yakal yaqin zai zo maka wa fil mutaakhira ita ko wadda ta jinkirta bi lafzil madi sai zo da ma- madi li anna al-mustaqbal domin shi abin da zai zo gaba ko sabiqun ya gabaci alal madi ko akan abin da ya wuce domin sai abin da ya wuce ya zo sannan mi sannan abin da zai zo zai zo ban sani ko mutum ba kama ta karrara imamu suyuti ya ce kamar da yake tabbatacce na an gane ko fil ma'aquli a cikin hankali wal arabiyyati da kuma yaren larabci a larabci an san haka ne a hankali ma kuma an san haka ne mai littafi mai tahqiqin wannan littafi a nan batu yace muradul muallif anna al mudari sabiqun ala al madi wai abin da yake so yace mudari'i ya gabaci madi fil kalami ko ba kadan bane a cikin magana wal akhbari da kuma bada labari an gane ko yace nan la fi zamani ba ana nufin a cikin zamani ba ina fata an fahimci ni fa qawlul kal'an yaqumu an-nasu li rabbil alamin yawm al-qiyamah sabiqun fil khabari idan ka ce ya ƙumun nasu li rabbil alamina mutane za su tsayu gaban Allah yau mal kiyamata da tashar kiyama sabiqun kinin shi gaba ta fil khabari wala yujuzu an yuqalu qama nasu li rabbil alamina yau mal kiyama ba a ce mutane sun tsayu illa ba da tamami zalikal ba'ath sai in wannan ya gabata an gane ko to wannan shi ne abin da Imam Suyuti yake son ya ce in ji mai littafin kenan mudari yana gabatar madi a cikin magana da kuma cikin ikhbari ba da labari amma ta fuskar zamani shi ma zai ai ya riga ya gabata to sannan kuma nan wata balaga da ya kamata mu gane hatta ya atiyaka har sai ya zo maka saboda ajali yau da gobe shine ta zo mutane sannu sannu sannu sannu sannu amma da yace ata amrullahi al'amarin Allah ya zo na mutuwa don saboda bai ce ya ati amrullahi ba saboda ga Allah mutuwa kusa take wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna to abinda kai a wajen Allah ma kai koyi ni guda baka samu ba in ma kai shekara duna kai shekara guda innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba dan mu gane balagar da a ciki yace to wa zahara li sai ya bayyana gare ni anna hadhihi sura wannan sura shadidatu shadidatu li'tilaq tana da wato alaka mai karfi bi surata ibrahim da surata ibrahim wa inna ma ta'akhkharat anha abin da yasa an ka dan jinkirta ta ita suratul nahl kenan li munasabatil hijr saboda fi hijr fi kaudaha min dawati alif lam ra saboda hijr tana da alif lam ra to sai an kaga a gabatar da masu alif lam ra alif lam ra alif lam ra amma yana ganin cewa da ba dan wannan ba da ana iya sawar wato nahl ta zo abin nan nahl ta zo bayan ibrahim wa dhalika anna surata ibrahim yace dalili kuma surata ibrahim waqa'a fiha dhikrul fitnatil mayyit an ambaci fiha a cikinta zikru fitnatil mayyiti ambatun fitinan matacce wa man huwa wa man huwa mayyitun wa ghairuhu da waninsa kenan da mutumin da yake abin nan mai mutuwa ne da waninsa almuhimmu dai an faɗi azaba wanda za a yi makafiri وذلك ايضا في هذه بقوله اما cikin nahl kuma an fada alladhina tatawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim kaga nan ma an kazancin mutuwar su to sai ga ya kamata a ce an kawo shi ba a kawo shi ba al-ayat fa zakara al-fitna ya faɗi fitina wa ma yahsulu indaha da abin da yake faruwa a wajen ta ita fitinat min as-sabati na tabbata wal idlal da kuma bacewa tunda mu'minai tabbata za su yi an gane ko يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وذكر هنا ما يحصل عقب ذلك من النعيم والعذاب سيكم يفعل أبن ديكي فاروا باين كربر ري na shiga wato da kuma shiga aljanna tunda yan wuta an ce fadkhulu abwaab jahannama khalidina fiha su kai aljanna an kace jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar ووقع في سورة إبراهيم يا ذو تكن سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال كل تزول منه الجبال أبنا أبنا أسورا قراءات وقيل كنا كنا أن يذنشي وقيل أنك إنها في الجبار وأن آية تصب كني قمت من ديك مي تورن كي مي جرمن كي الذي أراد أن يصعد السماء وأن يسو يهو سما أنقاليكو bin nasur kenan an yas'ada as-sama bi an-nusur an-nusur ne da kuma abin nan nusur jam'i ne na an-nasr an-nasr da sinu yana nufin shahu ko maiki manya-manyan shahuna ko kuma maiki Eh, an kawo kisar shi wani mutum ne jabbarakin yurwa annahu jawwa'a nasraini jawwa'a ma'ana in ka diba cikin number 3 da ya kawo mutum ne wanda ya eh, bar abin nan eh, tsuntsu biyu ko mu ce shahu biyu ko maiki biyu da eh, abin nan da yunwa wa awsaqa rijla kullin minhuma fi tabutin sai ya daure cinya kowanne daga cikinsu ko kafa ɗaya daga kowanne daga cikinsu fi tabutin a cikin wato akwati kenan wa qa'ada huwa shi ko ya zamna wa akhar da wani mutum fi tabuti a cikin wato tabutikin wannan eh, akwatin wa rafa'a asan alaiha laham sai ya ɗauki eh, sanda sai ya ɗora mata nama fatara yattabi'anil laham an gane ko sai sun kaɗira suka bi shi an gane ko suna bin nama hatta gaban filjawi har sun kabaci kidan mutum na mai girman kai wai girman kan da ya yi misali da hau irin wannan tana yawai shi na sun shaitana shi kama Allah hari ka ji gigita tambaɗa banza da yuhi ibnu jarir tabari ya kawo wannan wato alqissa ala ayyati hal wa waqa'a huna aidan sai ya zo a cikin suratul abin nan annahal kuma fi qawlihi wa qad wa qad makara babu wa wannan sun kawo qad makara alladhina min qablihim qad makara alladhina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawaid an gane ko wannan wawun kuskuren tabani an gane ko wa waqa fi surati ibrahim ya zo a cikin surati ibrahim dhikrun ni'am ambatun ni'mumi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa qala aqibaha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya ce to wa waka a huna zikiru zalika mu'aqqiban bi misli zalika ko mu'aqqaban kuma an faɗi irin wannan a cikin suratul nahl ko mu'aqqaban bayan haka bi misli zalika da irin wannan an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan sai zaman to can wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nan ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kan an sake maimaita shi to kenan kaga ya kamata a ce su ne an ka hada tare amma sai aka sa hijir tsakiya saboda wasu dalilai da munasabat malaman balaga ta alqur'ani suna cewa in ka diba cewa al-itqan fi ulum al-Qur'an da kuma at-ta'bir al-Qur'ani na ustad Dr. Fadil Salih Samarra'i da sauran su littattafai da suka yi bayani kan balaga ta al-Qur'ani irin su at-tahrir wa tanbir suna kawo cewa me yasa da an ka zo cikin suratul Ibrahim sai an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai an ka ce innal insana la zalumun kaffar a cikin suratul nahl sai an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim to me yasa me yasa ba a ba a doki na can an kaka can ba ko ko an ka rufe su da abu iri daya ko a doki na waccan a kashi can na waccan a kawo shi can hikimar shine balaga ta uslubin alqur'ani suratu ibrahim ta yi bayanin mutanen da suka bijire mu ni'imomin Allah ne tana bayanin butulcin kafirai shi yasa an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar dan ya gabata cikin kissa alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral daral bawar jahannama yasluna bi isal qara ita ko suratul nahl sai an ka ce inna allaha la ghafurur rahim saboda an gida ta ne akan bayanin ni'imomin da Allah ya yi wa mutane هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع وسخر وهو الذي وسخر وهو الذي سخر الشمس آآ آآ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه اللي تندبسونها وألقى في الأرض رواسي أن تبيدكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم كنا سبب أسلوب جو سورة النحل يجنني أكن بيان النئمومي سيانك إن الله لغفور رحيم أسلوب zunubin suratu ibrahim da kissar da ta gabace ita wannan aya ya ginu ne kan waɗanda suka bijire ma ni'imomin Allah to shi ko sai an kai amfani da innal insana la zalumun kafar abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh